أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin tafsirin mu na watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 daidai da 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salam da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa mannihi kuma wannan shine karatunmu karo na shidda a wannan shekara insha Allah da fatan Allah shi mana muwafaqa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله أكبر كما نندجك سورة هود من قصة قرشة قرشة إن شاء الله أنا Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya ma manzo sallallahu alaihi wa sallama da mu al'umma shi fafutukar da aka yi tsakanin manzanni da al'ummatansu daban-daban nan kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-khitaba ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da manzo game da nashi al'ummar yake cewa fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula'i ya rasulullah kar ka kasance cikin wata shakka ko wata kokonto game da abin da waɗannan kafiran suke bauta mawa Allah ya sa annabi ba zai shakka ba ba zai kokonto ba to duk kai mai wanda ke ganin kafirai na bauta wasu abubuwa na banza kar ka zama cikin shakka ko kokonton cewa wannan abin da suke bauta mawa aikin banza ne ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qabl ba wani abu suke bauta mawa ba ba wata hujja gare su ba ba wani dalili gare su ba illa kama ya abudu aba'uhum min qabl face suna bautawa ne kamar yadda iyayensu da kakanninsu suka tara suna bautawa tuntuni wanda su ma sun makale ma bautar gumakan abin da zai same su ya same su tuntuni din to su ma kan wannan suke makale ba wata hujja gare su ba wani dalili ba ma ya abudu illa kama ya abudu abahum min qabl ba wani abu suke bauta mu ba sai takalidi da iyayensu suna bauta mu goma ka kamar yadda iyayen suke bauta mu wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafafutuka da mutanen makka in ya kira su ya kira su ce a'a ya za ka zo ka hana mu bauta mu abinda iyaye da kakanni suka bauta mu ka zo ka ce kuma a bari wannan yasa suka ta jifa annabi da maganganu iri iri hauka kake sihiri kake kai boka ne kai makaryaci ne kai ke mai kirkira ne to duka dai Allah ya ce to kakka zama cikin shakka ko kokonto akan cewa abin da suke dinnan bataccen abu ne aikin banza ne suna yi kawai ne takalidi da iyayensu da kakanni amma fa wa inna la muwaffuhum nasibahum ghayra manqusin lalle mu za mu ba su cikakken sakamakon su za mu cika musu sakamakon su ba su cikakke ghaira manqusin ba abun tawayewa ba sakamakon barin Allah ai mai shirka abota mu wani za mu ba su cikakke da mako shi sakamakon shirka wuta ne kawai kowane mai laifi in akwai imani da tauhidi kowane laifi Allah na bada uzuri akan shi ya yafe amma in shirka ce Allah bai yin uzuri a kanta in dai aka mutu ana yin ta sai an je dangana da wuta an dawwama kuma har abada Allah ya kiyaye mu domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Allahu Akbar. To ji Allah subhanahu wata'ala yana ba manzo sallallahu alaihi wasallam hakuri dan ya ƙara kwantar mai da hankali. Yace wa laqad atayna Musa kitaba Hakika yadda muka aikuka da Alqur'an nan ya Rasulullahi mun ba Annabi Musa littafin At-Taura. Ya zo ya kira mutanen shi zuwa ga shiriya zuwa ga hanyar tsira ta kauce mu hanyar bata hanyar tafiya wuta amma shi ma yadda aka yi maka dinnan haka aka yi faktulifa fihi sai aka samu sabani a cikin shi wasu sun yi imani wasu sun bujire fa minhum man amana bihi fa minhum man kafa akwai wanda suka yi imani akwai wanda kuma suka ja daga suka ce ƙarya ne to shi ma yadda aka yi ma dinnan shi ma annabi Musa haka aka yi mashi saboda haka Allah na nuna ma annabi ya haƙuri kenan da duk abin da yake gani daga wajen al'ummar shi walau la kalimatun sabaqar min rabbika Allah subhanahu wataala ce ba dan dai kalma da ta riga ta riga ya daga ubangijinka ba cewa in zai halakar da al'umma ya aje lokaci kafircin mai kafirci bai sa Allah ya canza tsare shi to ba dan wannan ba la qudiya bainahum da tuna an gama da su waɗannan mutanen naka yadda aka halakar da wanda suka gabata in ba dan akwai kalma ta Allah da ta riga ya cewa ya aje kuma komai lokacin shi ba to da yanzu an gama da su saboda kangarar da suke ma Allah amma yanzu ma ba kyale su akai ba lokaci na zuwa wa innahum lafi shakkin minhu murib lalle su waɗannan kafirai suna cikin kokonto daga wannan alkur'ani da kake karanta musu muribin kokwanton kuma mai tsanani mai jefawa cikin shakka da yawa saboda haka in ba dan alkawarin Allah lokaci bai ba da tuna an gama da na'am وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala cewa in kullal lama wannan warfu kenan yana tana da kirawoyi da kala kaman biyu ko uku akwai masu karanta wa inna kullan lamma kuma ko kuma wa in kullan lama kuma ba shadda kan mimun din ba tashdidi ba kuma tashdidi kan tsara ba a ce wa inna ba wa in kullan lama wa inna kullan lamma kuma duk ana karantawa to ma'ana dai wa in kullal wa inna wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalam dukkan su waɗannan kafirai da suka gabata da na da da na yanzu masu shirka da Allah suna bauta ma abubuwan banza la yuwaffiyannahum rabbuka amal duk baki ɗayan su dai ubangijin ka zai cika musu sakamakon su kowa aikin da ya zai je ya ga sakamakon shi daidai da abin da ya aikata a cikin azaba Allah ya kiyaye mu domin duk abin da suke yi ba ya yi gurin Allah ba inna hu bima ya'maluna khabirun shi Allah subhanahu wataala mai cikakken sani ne game da abin da suke aikatawa ba abin da za su aikata ya zama Allah bai da masaniya a kai shi na'am فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا نعم إنه بما تعملون بصير Allahu akbar Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi kai dai watsar da duk waɗannan ka san musu da saƙon da aka aiko ka da shi kai kuwa hastaƙin kama umirta ka daidaita tsaf kamar yadda aka hore ka kar ka samu wani canji ga yadda aka ce ka zama ka tsaya ka daidaita akan yadda aka ce ka daidaita dinnan to wannan kamar da ibn abbas ya rawaito cewa ba wata aya cikin alkur'ani wadda ta zama mai tsauri ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa ne fastaqim kama umirta ka daidaita tsab kamar yadda aka hore ka tare da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai din yake Allah ya san bai karkace ba kuma ba zai karkace ba amma dai jalalar Allah ta dibi bawa masoyi ta ce ka daidaita kamar yadda aka hore ka dole akwai haiba ta Allah subhanahu wata'ala da jalala annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai sai na abokar yake cewa rasulullah ka ka fara har ka fara hurhura hurhura duk ta hito maka yace haka ne abubakar shayyabatni suratu hudin wa akhawatuha ai suratu hudin ita ta sa ni furfura da irin yan uwanta cikin yan uwanta wani hadisi an faɗi cewa irin su alwaqi'a almursala alhaqa to da an ballata ba su dai to shine to aka wato hadin sai suratu hudin da aka da yan uwanta ma'ana wanda Allah ya ce ka daidaita tsab yadda Allah ya hore ka da kuma surori masu kawo abubuwa na tashin hankalin ranar kiyama sannan ya ce wannan ya sa shi kurkura ya sa furfura ta fara sai so mashi to dan uwa mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam shi daidai yake kuma ranar kiyama nan in an je ba wani ba wata ba wani wanda za a rataye da shi a samo alfarma wajen Allah sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai tashi ranar kiyama ko duk sauran annabawa kowa zai tashi yana nafsi nafsi ne shi kadai ne zai tashi yana ummati ummati amma duk da haka ya ce Allah da ya ce mai ka daidaita da kuma abubuwan da ke na tashi hankali na ranar kiyama da ke cikin wannan surorin ya sa shi furfura to idan har annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya abu ya sa shi furfura maganar kiyama da maganar umarnin Allah to ashe mu ba ya kamata ma mu mutu bane eh shi wa amintacce ne amma duk da haka to ko da yake ai wanda ya fi ka sanin abu shi ya fi ka jin tsoron shi kawai haka ba mu abin da yasa muke ta gazan mu muna ta gaji an faɗin ka sanin ka yarda amma kuma kana ta dariya kana kyalkyatawa kana kamar ma baka sani ba ai karancin san ne ya kawo haka amma shi kusanci shi da sanin shi da abun ai shi yasa ba zai samu natsuwa ba sallallahu alaihi wasallam wata ran yana cewa an gan shi haka cikin kamar damuwa ya rasulullah me ya faru ne ce haba ya za a yi ni ko in ji daɗi ya za a yi hankali na ya kwanta ma'abucin ƙaho ya riƙe ƙaho ya daddage jira yake kawai a ce a bashi oke ya hura na tashi kiyama ya zan in zama cikin jin daɗi israfilu na nan yanzu haka kahon na bakin shi ya kumbura bakin shi ya rike jira yake kawai allah ya ce mai kyau hura kamar yana abin da ake ɗaya biyu uku hura da cewa hura shikenan komai ya ƙare yace to ya zai in ji daɗi wa sahibul karni kadinta kamal karma karna mai kaho ya riga ya danki kaho ya sa a bakin shi jiran umarni kawai yake yi to annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya sani tsakanin shi da Allah shi yasa duk da amintuwan shi wajen Allah amma jalalar Allah da ganin tashi abubuwan da ke da shi yasa ya fi kowa kuma jin tsoron Allah ya fi kowa jin tsoron Allah saboda haka wanda ya san Allah shaida ka san Allah ka yi mutane sanin Allah to a ganka ka fi kowa tsoron Allah amma kada ta ka san Allah kai masanin Allah ne amma kuma a ganka baka jin tsoron Allah kana saba ma Allah to ƙarya kake ƙarya kake ina wanda ya san abu ai tsoron shi yake ji wanda bai sani bane yake wasa da shi ko ba haka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yafi kowa jin tsoro har yace wannan sura da makamantan da sun sa shi tashin hankali har yayi furfura yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera wallahi da kun san abin da na sani da kun rika dariya ai kadan da kun rika yin kuka mai yawa akwai inda yake cewa da ba kuma ji daɗi da iyalanku akan shimfiɗinku ba da kun san abin da na sani to ka gani ashe wanda ya san abu shi ya san shi kuma tsoron shi yake ji saboda dan ka ce ka san Allah kuma kana saba mai to ƙarya kake baka san Allah ba ai akwai wata kisa nan mun taɓa faɗin ta a ko kisan zaki da matar shi ba abun kaman ba kaman almara ne amma yana ba da ma'ana mai kyau ta wajen cewa wanda ya san abu shi ke jin tsoron shi wai zaki ne yana kwance a cikin rukuki da shi da matar shi sai yara na ƙauye suna wasa sai suka shiga cikin wannan sarƙaƙiyar suka shiga sai suka hangi zaki da matar shi to su ba su san zaki ba yara sai suka je suka hau kan zaki sai wannan ya kama gashin baki shi yana ja wannan ya kama gezan shi yana ja wannan yara ha wai mata ta ce kai ranka ya dade wannan raini da yawa yake yanzu kai ake ma wannan abu ya ce kyale su ba su sanni ba a ba su uzuri ba su sanni ba ne to ana nan ana nan an jima can sai aka nemi yara ba a gansu ba a'a to ina yaran nan ina suka yi ai ko an jima ganganin su nan sai aka tawara su ko nan suka shiga ana lallekawa sai sai aka jo hayaniyar su a cikin rukukin du sai aka tona aka tona a je a game suke yi a can ya aka suka shiga can to wanda suka tona a je a ga inda yara suke suna isa gurin sai suka ido biyu da zaki a guje aka dawo aka kakka da ciyawa to wahe zaki ya ce mata shi to kin ga wanda suka sani kin ga waɗanda suka sani wannan ka ai ba su sani ba to to haka ne wanda ya san Allah ai bai wasa da Allah bai wasa da kayan Allah amma ga mutum na wasa da Allah yana wasa da kayan Allah bai san Allah ba sanin nashi kaɗan ne eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafi kowa sanin Allah yace shayya bani suratu hudin wa akhawatuha kuma yace law ta'lamuna ma a'lamu la dhahirtum qalilan wa la baqaytum kaseeran kuma yace ya za in ji daɗi kaifa al'um wa sahibul qarni kad intaqama al-qarn wa wasama al-izna mai kaho ya sa kaho a baki yana jiran to mu yanzu ba mun dai san za a hura kaho ba ka san ya kahon yake ya abin nan to shi Allah ya Allah ya sanar da shi ba dole ya zama ya fi mu kaffa kaffa da abu sallallahu alaihi wa sallam to don haka mu ji tsoron Allah shi jin tsoron Allah shine sanin Allah eh Allah ya kiyaye mu fastaqim kama abinta Allah ya ce ka daidaita kamar yadda aka hore ka ya rasulullahi wa man taba ma'aka da duk waɗanda suka tuba tare da kai ma'ana masu imani wanda suke tare da kai sun bar shirka suna bauta ma Allah shi kadai duk ku daidaita kamar yadda aka hore ku din baki daya wala ta dagau kada ku wuce iyaka kar ku ketare iyaka Allah in Allah ya aje kara ka a ketara duk inda Allah ya aje kara ma'ana ya aje iyaka ya ce nan ba kyau to ka a ketara wala ta daga ka ku rika ketara inna hu bima ta'maluna basir lalle fa shi ubangiji Allah subhanahu wataala mai gani ne mai cikakken sani game da duk abin da kuke aikata saboda haka ya wanda ya ketara ya san ya ketara wanda bai ketara ba kuma ya san bai ketara ba Allah ya kara mana imani na'am ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نعم وما لكم من دون الله من أولياء مم.
ثم لا تنصرون الله أكبر تو shi yasa wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi sai annabi ya bashi jimlar baki da yace fastaqim qul amantu billahi thumma istaqim ka ce kai imani da Allah kuma ka daidaita eh in ka daidaita nan komai ya komai ya komai ya haɗu istiqama a cikin addinin Allah to ita ce komai da komai ta hada duk wani bin Allah ta ta hada duk wani kauce ma saba ma Allah shine istiqama Allah ka ba mu istiqama Allah ya ce da za mu samu istiqama akan addinin shi lalle da duk abin da muke nema na alheri da mun gan shi fiye da yadda muke tsammani wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahu ma'an ghadaqa lalle da mutane bayina da za su daidaita akan hanya daidai yadda muke su daidaita kai da na shayar da su ruwa mai yawa na albarka ya gani kuma yana cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu istiqama babban abu ne Allah ka ba mu istiqama kan addininka wayanda suka imani da Allah suka ce ubangijin mu Allah kuma suka daidaita suka daidaita yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ce ai waɗannan ranar mutuwar su ma ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su zo wajen suna ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga wanda ya samu istiqama kan addini radda za mutum zai mutu ma mala'iku za su suna ce haba ka kwantar da hankalinka ba mutuwa ba wani abu ne zaka tahi ka gani ka gani ka gani dubi nan dubi inda ka tinkara dubi inda ka tinkara kakkata da hankali dan zaka bar duniya zaka je wajen abin da yake wannan ka gani to bayan Allah ni ban san kuma sai an hana auliya a kun fil hayatid dunya fil akhirah mu ne mazoyin ku a rayuwar duniya da lahira ai muna tare da kai to sannan ne in mumini ya kai wannan halin kan azara ran shi inda za a ba shi dama a ce to ko ko a ko dai a kyale ka a duniya sai ya ce a kai a tahi a tahi a tahi ba zai ce a tsaya ba sai ya ji san mutuwar man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya san ya so haduwa da Allah to Allah ma na san haduwa da shi wanda ke kin haduwa da Allah to Allah ma bai san haduwa da shi sai sa ba suka ce ya rasulullahi to kaman mutum bai san haduwa da Allah kaman fa mutum na kin mutuwa kenan ai ya rasulullahi dukkan mu ba wanda ke san mutuwa kenan mutum yana kin haduwa da Allah Allah bai san haduwa da shi annabi ya ce a'a ba haka ake nihi ba shi mumini idan ya zo mutuwa aka nuna mai inda ya tunkara da alhairan da Allah ya shirya mai dalilin imanin shi to zai ji ya fi son ya tahi lokacin da za a tambaya a ce ko a bar shi a duniya ya ci gaba da rayuwa zai ce a'a ya fi son ya tahi wajen Allah to kaga Allah ma na son haɗuwa da shi to shi ko kafiri sanda zai mutu in aka nuna mai tashi hankalin da zai tunkara zai ji baya son mutuwa ko ko ko alama da yawa wanda zai zo mutuwa ka jira ta ihu yana haura haura yana ta abin nan ko wani ma ya an kulla daki to kaga wannan bai san haduwa da Allah Allah ma bai san haduwa da shi Allah ya kiyaye mu Allah ka kara mana imani ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الله سبحانه وتعالى يقول كذا كركتا ko kaɗan. zuwa ga waɗanda suke azzalumai masu zalunta kawunansu fata masa kuma na wuta sai ta shaye ku kada ku karkata ga waɗanda suke azzalumai ko kaɗan kan ku karkata in ku karkata ga azzalumai wuta ta shafe ku eh wuta ta shafe ku to karkata wajen azzalumi duk hanyar da ka bi ka taimaka ma wani mai zalunci to ka karkata zuwa gare shi ko ka yadda da zaluncin da yake yi ko ka ce ya kyauta ko ka mara mai baya to duk dai karkata ne ga azzalimi ko wani sabo mutum ke yi ka rika nuna mai kwarin gwiwa ko ka nuna mai ba komai ko ka rika taya shi to wannan duk dai karkata ne zuwa ga azzalimai malamai na da bayanai da yawa abin nan to in dai ka san abu zalunci ne to kai nesa da shi Allah ya ce karka karkata da zuwa gare shi ko kaɗan ko adna mailin kankano karkata kaka karkata zuwa gare shi in ko ba haka ba ta masa kuma na ruta ta shafe ku to ku duba ku ga yadda Allah yadda Allah bai san zalunci sai karka karkata ko kaɗan in ka karkata ko kaɗan ne wuta ta shafe ka to kai da ka karkata kaɗan wuta ta shafe ka ina wanda ya karkata da yawa to ina ga kuma shi mai yin zaluncin ma ai kaga wutar Allah ya kiyaye mu dai ko to zalunci haramun ne taimaka ma zalunci da san zalunci da goyon bayan zalunci ko ta ina haramun ne Allah ya kiyaye mu da zalunci da mara mazalunci baya ko ta ina alhurman da Allah sallallahu alaihi wasallam fata masakum na rawmalakum min dunillahi min awliya kuma idan Allah ya kama ku da wannan wuta da za ta shafe ku ba ku da wasu mataimaka in ba Allah ba malakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu majibinta wanda za su taimake ku in ba Allah ba kuma la tunsarun sannan ko ba za a taimake ku ba ba ku da masu taimako kuma in kun je can lahiran ba za a taimake ku a hana ku shiga wutar ba sai kun dangana da ita saboda me saboda kun biye ma azzalumai tunda kun biye ma azzalumai wajen zaluncin su to dole inda suka je kuma ku je Allah ya kiyaye mu saboda haka a kiyaye zalunci Allah subhanahu wataala ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ni na haramta ma kaina zalunci Allah baya zalunci kasan ko Allah duk abin da ya cikin halitta ba zalunci gurin Allah saboda duk kayan shi ne to ya ce ya haramta ma kanshi zalunci kuma ya sanya shi a tsakaninmu abun haramta saboda haka kada mu rika zaluntar junanmu zalunta junanmu shi ke kawo mana matsala Allah ya kiyaye mu na'am وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله أكبر آه الله سبحانه وتعالى يسير wa aqimi salata ka tsai da sallah tafarilla darafayin nahari gehe biyu na wuni ma'ana ka yi sallah asuba tana gehe daya azhar la'asar suna daya gefe saboda ai asuba tana farkon wuni ko in aka zo tsakiya kuma azhar ta koma daya gehen la'asar ma ta koma daya gehen saboda haka ɗarafayin nahari kenan wa zulafan minan laili da kuma wani yanki na dare shi ma ka tsaye da sallah a magriba isha'i da cikin dare yankin dare suke su kaga Allah ya faɗi lokutan sallolin nan guda biyar baki ɗaya ko wannan aya ta daga cikin ayoyi guda kamar shidda a surori daban-daban wanda suke nuna lokutan sallolin farillan nan baki ɗaya guda biyar ka gani akwai cikin sura isra da yake cewa aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda akwai cikin sura daha da yake cewa fasaddi bi hamdi rabbika qabla duluki shamsi wa qabla wa qabla ghurubiha wa min wa min ana al-layl fasaddihi wa atrafa an-nahari la'allaka tarda to akwai su kaman gurare guda shidda ne akwai cikin sautu kaf akwai cikin sautu najam to haka dai suna ishara ga sallolin nan guda biyar wa zulafan min al-layl innal hasanati domin haƙiƙa kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tahiyar da munanan ayyuka na zunubi in aka yi ayyuka masu kyau suna tahiyar da munana to ina ina ga in aka yi ahsanul hasanati ita sallah cikin ayyuka masu kyau ita mafi kyan ayyuka masu kyau ce saboda haka in aka kula da ita za ta shafe dukkan ayyuka munana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallolin nan guda biyar kafaratun lima bainahunna kafara ne ga abin da ke tsakanin su majtuni batil kaba'ir in dai mutum ya nisanci kaba'ira baya aikata manyan laifuka da gangan sai dai irin laifuka na tsautsayi wanda kowane dan adam bai kubuta daga gare su to in kai sallah a zuhur da sharuɗanta da yadda aka ce kai tun daga alwala zuwa sallah zunuban da kai daga asuba zuwa azhar da Allah zai yahe ma in kai la'asar Allah zai yahe ma na wannan tsakanin in kai magariba Allah zai zake yahe ma na wannan tsakanin in kai isha'i Allah zai yahe ma in kai asuba Allah zai yahe ma na wannan tsakanin in dai ka kiyaye sallolin nan guda biyar kana yi da kyau kuma zunubin ba kana wauta kana aikata manyan kaba'irori ba ka san zunubai akwai manyan kaba'ira wanda su wajen alwala wajen sallah wajen abin gaba a yashe wannan dole sai ka zo kai musu tuba na musamman ka daina ka ce ma Allah ka bari kuma ya san daga kake sai ya yahe ma to amma akwai laifuka wanda suke ba wanda ke kubuta daga wannan sai dai wani yayi wani da yawa to nan gurin alwala gurin sallah duk Allah na yahe ma kasu wannan ka gani to saboda haka in abu mai kyau wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin sallolin nan guda biyar a wajen musulmi kamar misalin wata korama ce mai yawan ruwa mai ruwan daɗi mai zurhi a kofar gidan ɗayanku sai ya zama kullum sai ya yi wanka a wannan ƙoramar sau biyar ruwan daɗi ne mai yawa a ƙofar gidanka amma kullum za ka yi wanka da sati an jima ka zo ka yi kullum sai ka yi wanka sau biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal tarawna yabqa zalika min daranihi shay'un kuna ganin yanzu wanka sau biyar a wannan ƙoramar zai rage wani datti a jikin mutum annabi ba zai rage ba annabi to hakan nan salloli guda biyar in mun inda mutum ya kiyaye su yadda ya kamata ya kiyaye su ko bai yin wauta wajen aikata ayyukan kaba'ir manya-manyan zunubai to zai zama ko da yaushe wake yake fes ba ya da zunubi kullum ba ya da laifi a gani to a kiyaye sallolin nan akan lokutan su kowane sallah tana da mukutarinta tana da larurinta in ya wuce nan kuma take zama kara'i duk malaman fikihu hadisai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun faɗi malaman fikihu duk sun yi bayani dalla dalla a rika waiwayan littattafan fikihu ana karantawa ana fahimtar yadda lokutan sallah suke da sharuɗan sallah kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan mutum ya zo yana alwala lokacin da ya alwala ya fara alwala da ya fara wanke hannu zunuban duk da ya aikata da hannuwan shi za su ta zubewa tare da wannan ruwan da yake wankewa in ya kurkura baki duk zunuban da mayagun abubuwan da ya faɗi da bakin shi wanda ba su kamata ba masu zunubi in ya kurkura baki duk za su tahi hakanan in ya wanke fuska dukkan abubuwan da ya kalla marasa kyau na laifi Allah zai yahe mashi haka na in ya shahi kunnuwan shi abubuwan da ya saurara da kunnan shi mara kyau sai Allah zai yafe haka na in ya zo ya wanke kafahuwa to duk wani ai gurare da ya tafi wanda suke na bai kamata ya je ba na zunubi ne albarka wanke kafahuwa na wajen arana don Allah sai ya yahe mai zunuban to amma duk wannan in mutum yana kiyaye ka'ida kuma bai wauta wajen aikata saban Allah sai dai wanda ya zama na tsautsayi wanda dan adam dole ne ya saba ma Allah kaga kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanda mutum zai gama alwala ma dai ya fita daga zunuban shi baki da sallar da zai yi kawai ne dai a ta tara mai lada a ta tara mai lada ma zunubi zunubin da za a yahe din ma da an wanke shi tun wajen alwala to da Allah wata gara basa ce Allah bai ba mu ba sai dai in mutum ya yi sakaci ya yi ya zama da suru bai ɗiba wanda kuma wannan shi ya makai shi Allah ya kiyaye mu to ita wannan aya dalilin saukarta duk malamai na kawowa da hadisai wani bawan Allah ne ana ce mashi Abul Yusuf shi mutum ne yana sai da dabino a Madina kuma musulmi ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo sayan dabino wajen shi to ka san sharrin shaidan sai shaidan ya ruwaita mai yaji yana sha'awarta sai ta bai Allah dabino zaki saya ai ko ga wani nan daga cikin rumwa ya dan yi wannan kyau sai ta shiga daga ciki daga wanda ya yi kyau to ashe shaidan ya ruwaita mai sai ya sumbance ta ya dan rungume ta ya biya bukatar shi irin ta shedan sannan ya sallame ta ta tafi amma iyaka abin da ya faru kenan ba wai lalata yi da ita ba to bayan ta tafi kuma sai hankalin shi ya tashi kasan mumini ne zai saba ma Allah kuma hankalin shi ya tashi ya yana neman mafita wanda imanin shi ya kasa da yawa sai saban Allah ma ya zo ya ta dariya yana ba da labarin ai kaza na yi kaza na yi to wannan burki ya tsinke mai wannan Allah ya kiyaye amma mumini wanda tsautsai zai sa ya saba ma Allah in ya saba ma Allah to ya gama kwanciya hankali sai ya shiga tashin hankali sai ya tawo ya samu sai na abubakar ce ya abubakar kaji kaji abin da ya faru zan je wajen manzo Allah in gaya mana ce haba tunda Allah ya ruha ma asiri ka ruha ma kanka asiri man ka je ka tuba ce haka ne ko to dide dide bai gamsu bai je wajen sai na umar ya ce kai ya umar kaji kaji wani abin da ya faru zan je wajen manzo Allah in gaya mai ai mun hukuncin da za a yi mu yace tunda Allah ya ruha ma asiri ka ruha ma kanka asiri man ka je ka tuba ce to ta amma duk da haka dai bai nazu ba sai ya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni fa na yi tabar gaba ga abin da ne na wata mata ta zo waje na kaji kaji kaji ba na yi kaza na yi kaza amma haban ba zina ne da ita ba amma dai ga abin da ne ga ya yi rungume ta ya shashahi jikinta ya yi kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu ya ce kila ma matar wanda ya tafi yaƙi ce ko mutum yanzu kai kana ka je ka halifanci mayaƙi a wajen iyalin shi da wannan mugun abun da amma da annabi ya shiru bai ce komai ba a wata ruwa har mutum kamar ya tafi sai maza Allah ya ce a kira shi aya ta sauka shine Allah ya ce aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an aqimis salata wa aqimis salata ashe na koma wata can wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin wato kaga an nuna mai ya je ya kula da kiyaye sallah da sharuɗanta da yayi ta da kyau wannan albarkar kiyaye sallah da kyautata ayyuka nan Allah zai yafe mai waɗancan laifuffuka to shine ce ya rasulullah to wannan ni aka yi ma wannan alfarman ni kadai ko ko ga al'umma baki daya annabi ce a ga al'umma baki daya ai fadar Allah ta kowa ce saboda haka irin kurakurai waɗannan da mutum ke yi ko yan kallace kallace ko yan saurare saurare yan abubuwa ga su nan balle wannan zamani mai tarkace da yawa in dai mutum ba wauta yake ya zo ya tunkari abin gadangadan ya zama aikin shi ba to in dai yana kula da sallah da kyau da alwala da kyau yana kiyaye ayyukan addini Allah zai yafe mai ko da ma bai zo ya zauna yi wata tuba ta musamman ba yawa amma in kana kebewa ka aikata kaba'ira ka je kai zina ka shirga ƙarya kai hassada kai zamba kai kaza to wannan suna buƙatar he ka tuba ka bari ka gaya ma Allah ka tuba sannan kai ta istighfari sai Allah ya yahe maka Allah ya yahe mana baki da to innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan abubuwa suna tafiyar da munana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi'il hasan wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha ko kabima abu mai kyau da kabima mummunan aiki da kyakkyawa wannan mai kyau sai ya shahe mummuna kamar yanzu misali an yi fitsari ne nan gurin sai aka ɗauko bokitin ruwa aka watsa kan fitsarin ina fitsari kuma ai an tahi da shi ko mai kyau ya tahi da mummuna to haka ne ko magana kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yake a lokacin akwai wanda suke ba su daɗe da baro al'adunsu na irin na gargajiyan lata da uzza ba in mutum zai rantsuwa ya saba a yi rantsuwa da lata da uzza da sauransu annabi ce wanda duk ya manta ya zo rantsuwa ya ce ya rantse da lata da uzza to ya maza maza ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ma'ana in wani tsautsayi ya sa wata mummunar kalma ta hito bakinka to maza maza ka biyo bayan ta da ambatan Allah maganganu masu kyau wannan masu kyau sai su shafe waɗancan munanan da kai Allah ya kiyaye innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin wannan tunatarwa ne ga wanda suke tunatuwa e tunatarwa ne Allah yake yi wa'azi ne yake yi ga waɗanda ke wa'azuwa tunatarwa ce ga waɗanda suke tunawa suke iya tunawa Allah ka sanya mu cikin masu tunawa masu tunatuwa na'am واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
الله أكبر الله سبحانه وتعالى يا رسول الله واصبر كي حقولي bisa ga duk irin cin kashin da al'ummar ka marasa imani suke maka kai ta aiki fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin domin Allah subhanahu wataala baya tozartar da sakamakon masu kyautatawa kai dai zama kai ta kyautatawa ka kai ta kyautatawa ka kai ta hakuri ka kyale kai hakuri na'am فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم نعم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
الله أكبر to Allah subhanahu wataala ya ce falawla kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna an fasad fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin falawla kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin Allah ya ce duk waɗancan azaba da ta shahi kafirai waɗanda suka gabata da da a ce wasu masu hankali sun kasance a cikin waɗancan jama'un da suka wuce tun daga mutanen annabi nuhu annabi lodu annabi hudu annabi salihu annabi sha'ibu din nan da a ce akwai mutane ulu baqiyatin ma'abuta hankali ma wanda suka san ya kamata yanhauna al fasadi fil ardi wanda suke hana yin barna a bayan ƙasa da akwai su kenan da Allah ma bai hallakar da su ba me yasa Allah ya hallakar da duk kafiran nan sun kafirce ma Allah kuma cikin su ba wani mai hankalin da zai tashi ya ce a kai a bari a bari a bari ba ba amru bil ma'rufi nahyu anil munkar a cikin su Allah ta illa qalilan mimman anjayna min sai yan kadan daga cikin wadanda muka tseratar wanda suka bi manzanni suka yi imani to su ne kuma muka tseratar to su ma cikin sun da akwai amiruna bil ma'ruf wa nahuna anil munkar da ban halakar da su ba a gani to nan gurin kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa al'umma tana hallaka in ya kasance ba horo da alkhairi ba hani da abin yi a cikin al'umma to yanzu ne Allah zai game ta da azaba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ku yi horo da abin alkhairi ko kuma ku rika yin hani ga abin yi ko kuma Allah ya game ku da azaba baki daya in kuma Allah ya game ku da azaba mutanen kirkin ku su ta addu'a kuma Allah ba zai ansa ba saboda me saboda an ki horo da alkhairi ana ganin banna ana yi ba a ce a bari ba ga abin da ya kamata a yi ba a ce a yi ba an zura ido to da mai yin da wanda ya zira ido duk cikin laifi suke kare to shine Allah ya ce su al'ummatan da suka gabata ina ma da ya kasance a cikin su akwai ulu baqiyatin ma'abuta hankali masu sanin ya kamata wanda za su rika hana yanhauna al fasadi bil ardi wanda za su rika hana yin barna a bayan kasa sai da yan kaɗan daga cikin su to Allah bai ce to ina ma da hakan ne da he aka aka ibhamin jawabin ba a bada amsa ba ina ma da an samu masu hankali cikin su wanda suke hana aikata barna a bayan kasa kaga kenan da abin da ya same su bai same su ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaurara mu wannan al'ummar tamu lallai ne a rika horo da alhairi lallai ne a rika hani ga abun ki yana cewa la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar walla za a tsoron na hun alal haƙƙi idiran ko adaran ne kurka tura mutane kan aikata gaskiya turawa sosai kurka iza mutane su aikata gaskiya su barbanna in kun kun yin haka to Allah zai game ku da azaba annabi sallallahu alaihi wasallama yace misalin mutanen da ke barna da waɗanda suke mutanen kirki kamar misalin mutane ne su hawa jirgin ruwa sai da yake jirgin ruwa hawa hawa ne sai wasu suka ƙura'a suka zama su a gidan sama suke wasu kuma sai suka kasance can a gidan ƙasa suke kusa da ruwa to sai zamana idan za su ɗebo ruwa na can ƙasa sai sun hawa sun hawa sun zo wajen wannan na saman sannan su ɗebo ruwan rahin nan su gangara su aikin da za su yi da shi sai ya zama da suka ce to kai duk sanda za mu ɗebo ruwa sai mun bi wajen na saman nan mun jijjiƙa su mun sha wahala gashi kuma mun fi su kusa da ruwa bari mu ɗan samu ɗan gatari mu huda nan tunda mun yi su kusa da ruwa bari mu ɗan huda nan mana kawai ruwan ya rika bulbulowa mu daina cutar da su sai na sama suka ji labarin ana shawara a ɗan tsaga jirgi nan ƙasa ruwa ya rika bullowa ya za a yi yace kaga in suka in suka ce oh to ku je ku je ai gurin ku ku za ku jike ba ku ke zaune a gurin ba ku je ku ku jike in suka bar su me zai faru duk za a halaka a in ruwa ya shigo jirgi kuma ai zance ya lalace da su na kasan wanda suka huda da na saman da suke ganin sun tsira ai duk tilmewa za a yi to haka idan mutanen kirki suka ga mutanen banza na taɓarna suka ƙi musu wa'azi suka ƙi musu nasiha sai dai a koma ana gulma ana giba to in bala'in ya zo har da ku zai cika amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan suka ji suna shawarar fasa suka ce kai ku bari kan ku fasa suka kame hannuwan suka ce kan ku fasa mana jirgi ku sa mu hallaka ku taho ba ruwa kuke zo ku bari ma rika ɗebowa ma mu miƙo muku shikenan kaga sun hana ya banna ko to sai mabanna barin da za za su yi banna sai su tsira su ma mutanen kirki sai su tsira to haka abu yake in mutanen kirki na hana banna sai su tsira mabannatan ma su tsira amma mutanen kirki na ganin ana banna ba su ce komi ba to sai a hallaka baki daya Allah ya kiyaye mu to shine Allah subhanahu wataala nake cewa da a cikin al'ummatin da suka gabata an samu mutanen kirki masu hankali da sanin ya kamata wanda za su rika hana yin barna a bayan kasa da wani abin da ya same su na azaba bai same su ba illa qalil min anjina min mimman an jada minhum sai yan kaɗan daga cikin su wanda muka tsayar su wanda suka yi horo da alhairin suka yi hani ga abin kin suka hana bannar duk da ba a bari ba ai su sun tsira annabawa da mabiyansu ko wanda suka yi imani tare da su wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi wadanda suka zalunci kawunan su sai suka biye ma ma utrifu fihi abinda aka jiyar da su dadi a cikin shi na duniya suka biye ma dukiyar su da mulkin su da abinda suka samu na duniya kawai suka biye mashi suka ta yin abin da suka ga dama wa kanu mujrimin suka zama miyagun mutane to shi yasa Allah ya ta halakar da su waɗanda aka suka zalunci kawunan su tunda an ba su ni'ima ga kuɗi ga me ga suka ta yin abin da suka ga dama suka zama miyagun mutane to shi yasa duk Allah ya haɗa ya halakar da su ka gani to kamar misali irin yanzu wasu mutane sun samu dukiya ba san iyakarta ba sun zama su ne suwa ne sun zama su ne suwa ne har ma gani suke ba kashe wani har ma gani suke kamar ma Allah ba zai iya yi musu komai ba ko ba haka ba har gani suke ma kamar Allah ba zai iya yi musu komai ba suna sun miƙe kaba suna sharholiyar su in ma sun ji wani mutum wanda ya suka kankame ma ai addini sai su suka jiwon shi da maganganun banza ku kyale shi talauci ne ku kyale shi kaza kaza ne ko ba haka ake yi ba shi ya haye kawai in ya ji wani yana magana addini ma ya ce da Allah ku kyale su yan tsatsauran ra'ayin nan talauci ke damun su da Allah da Allah ka kawo yan miliyan kararan ka bashi ba ka kare shi shi sa karan mutum haka yake gani yake masu addini wai kawai talauci ne da matsaloli ke sa su suna suna ma magana addini shi yasa kuka ganin kafirai da ta kawo abubuwa na shagaltuwa wai a shagaltu da wani abu dai a ba addini to mai imani na ruwan shi da wannan Allah ya kiyaye mu wa kanu mujrimi to in shi yasa balawo yake ta shigo mana banna kullun ƙara yawa take alhamdulillah duk da yake dai ana dan wa'az ana wa'azin ba a cewa ba al'umman mu nan ba a cewa ba a wa'azi sai dai banna kuma da take ta ƙara yawa kuma daga waɗanda ake ganin su ne ya kamata su hana kuma amma su ne mabannata to kaga ai abu ya munana Allah ya kiyaye mu na'am وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله أكبر to Allah subhanahu wata'ala ya ce duk waɗanda ka ji an hallaka ɗin can banna suke yi a bayan ƙasa wa ma kana rabbuka li yuhlikal qura bi zulmin ubangijin ka bai kasance yana yana hallakar da alƙaryu ba bi zulmin saboda zalunci wato saboda suna mai zalunci saboda suna aikata shirka suna kafirci Allah zai halakar da alƙarya dan tana zalunci tana ta shirka da Allah tana ta aikata kafirci wannan Allah bai halakar da alƙarya dan wannan dan suna kafirai kawai Allah bai halakar da su sai sun hada da wani mugun aiki na zalunta bayan Allah ka gani Allah bai zamo yana halakar da alƙaryu ba da zalin saboda suna aikata zalunci alhali kuma wa ahluha muslihun mutanen alkarin suna masu kyautatawa suna adalci a junansu suna kiyaye haƙoƙin junansu suna gaskiya suna amana suna kaza to matuƙar suna wannan Allah bai hallakar da su saboda ai su kafirai ne wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗi shehu abdullahi gondo a tafsirin shi ziya'u tawil haka yake yace to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mulki yana dorewa da kafirci amma bai dorewa da zalunci ko kafiri ne ke mulki kafirai ke mulki amma in dai ana adalci ana ba kowa haƙƙin shi gwargwado ba a zaluntar talakawa to Allah sai ya bar kafirin ya ga mulkin shi ya kai lokacin da Allah ya so ya kai amma ko mun imaninka ko mun sallarka ko mun ibadarka in Allah ya baka mulki kana zalunta bayan Allah to bai baka kai labari eh Allah na taimakon mulki tare da kafirci in dai ba zalunci amma Allah bai taimakon mulki da zalunci koda da imani an fahimta ko to saboda haka duk zalunci shi ke Allah shi Allah baya son zalunci wannan kan kahirci ai tsakaninsu da Allah ne suke yi ko kuma Allah na nan ya aje musu sakamakon su wannan ba wai ya ba wai an rike shahin bane su ta kahircin su su ta zaluncin su eh akwai ranar da Allah zai kama su tsakanin su da Allah ne amma wannan ka rika cutar bayan Allah to wannan yanzu Allah ya rubuta ka yanzu ne Allah zai rusa ka in kana cutar mai bayi baya son a taba su وما كان ربك ليهلك ليهلك ليهلك القرى بظلم واهلها ان دي متانن القريه مسلمون سنا ماسو جارا سنا ماسو adalci suna masu ba kowa haƙƙin shi to Allah ba zai halaka saboda su kafirai bane saboda su ne ma Allah shirka zai kyale su wannan akwai lokacin da zai kama su amma zai rusa su idan ba su zama muslimu in sun zama mufsiduna to Allah zai rusa su zai halakar da su saboda haka saboda haka za ku ga yanzu ana cewa kasashen kafirai suna zaune lafiya ko kasashenmu na musulmi muna cikin tashin hankali ko ba haka ba ne ko ba haka ba saboda ai wani abu ne wanda duniya ta sani yanzu su kafiran can ne kai mu'amala da su kaga gaskiya karara kai mu'amala da su kaga adalci karara ba yaudara a junansu to shi yasa Allah ba suna zaune lahiya Allah kahirkin zuwa nan yana nan a ji Allah akwai ranar da zai kama su amma da tunda sun kyautata mu'amala tsakanin bayan Allah to Allah sai ya kyale su amma mu kasashen musulmin ba ga yanan ba kullum sai hargitsa hargitsa ake sai hargitsa hargitsa ake ake mu kasashen musulmi kaza kaza to musulmi bai tsara gaskiya ba ina musulunci an sha faɗi nan wani bawan Allah shekarun baya can da yawa bature ne he ya musulunta ta hanyar karatu yana karanta littattafai na addinin na musulunci har sai ya ga abubuwa da suka burge shi na musulunci ya yi sha'awa ya musulunta ya je ya musulunta ya kama musulunci ya zama musulmi sosai saboda yana karanta ɗabi'o'in musulunci da halayen musulunci da abubuwan da musulunci ya umarni ya musulunta to bayan an ɗau lokaci sai ce to yanzu ya san musulunci gwargwado alhamdulillah bari kuma ya tashi ya yawo ƙasashen musulmi kuma ya ga musulmi ya san musulunci bari kuma ya je ya san musulmi ya suke ya zo ya ce ta yawo ƙasashen musulmi din nan misra ina ne ina ne ina ne ina ne to abubuwan da ya gani gun musulmi ya ce ya gode ma Allah da ya fara sanin musulunci kan ya san musulmi kila da musulmin ya fara sani bai san musulunci ba da bai musulunta ba ta saboda ai musulmin ya saki layin musulunci kawai abin da ya ga dama yake yi da kai mu'amala da mutum ya ha'ince ka da ka ba shi amana ya cinye da kun yi alkawari ya saba kamar muna wajen in ka inda ake shan giya kan kahiri ɗaya ya sha giya musulmi ishirin sun zo sun shanye ta ko ba haka ake ba to ya za a yi shi ko musuluncin nan in an rike halayen shi in ka rike halaye na musulunci kana aikatawa sai kai kira waɗanda ba musulmi ba zuwa cikin musulunci fiye da ma yadda wani mai wa'azin zai kira don kyakkyawan hali na kira zuwa ga addini fiye da wani lokaci wa'azi don an ga annabi sallallahu alaihi sallama shekarun da yana wa'azi a makka an ta wa'azi don maka ta zama garin musulunci ba ta zama ba aka ta nuna musu mu'jizozin da suke neman a nuna musu ba su musulunta ba aka ma ce kashe ma annabin za a yi Allah ya bashi dama ya jira ya koma Madina aka shata daga da mutanen Makka aka yi ta yaƙi aka yi Badar aka yi Uhudu aka yi ta yaƙoƙi duk bai sa garin Makka sun zama musulmi ba da wa'azin da yaƙin da ganin mu'jiza duk bai sa sun zama musulmi ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fato makkata fato makkata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta roƙon Allah zai so yake ya haɗo rundunoni masu yawa ya zo ya mamaye maka yadda ma ba za su iya mayi wani motsi ba balle a ce ayi yaki so yake ayi abu ba a kashe ko dan tsako ba in zai yi saboda haka yayi ta roƙon Allah ya kame kunnuwansu kada su ji labari duk wani hanya labari Allah ya toshe kada su ji sai ya zo ya afko musu kawai kuma shi ba zai taba kowa ba bai so kuma a taba kowa ka gani annabi ya hada rundunonin yakin da kafin nan ba a taba hada rundunoni kamar waɗannan ba ya tunkaro makka har akwai wani sahabi da ya kokarin ya wata yan san iyawa da mutanen makka ya rubuta takarda yana sanar da su amma ba yana sanar da su su yaki ba cewa su sai shiga ta kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai taho da rundunonin da ba za su iya ba kawai in sun zo ya bi musu sauki su mi kauya ba wani mugun abu ya rubuta ciki ba amma a ha'anta ita takarda Allah ya ce ma annabi to asirin da kake boyewa ga ya can ya tafi za a kai shi makka saboda haka annabi ya tada a sayyidina ali da miqdar da zubair yace ku tafi hanyar makka dai wata mata na na an ba ta takarda ta nade ta sa cikin kitsanta ba an so min takardar za ku tada ita daidai rawdatu kha wani guri ne ina ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahiya take ita amma annabi ta sibita kuma ya gaya musu inda za su tada ita kuma tahiya take ba wai ta tsaya bane suka je suna zuwa daidai wannan gurin ita ma tana isowa suka ce takarda za ki ba mu wadda aka ba ki kai maka wata takarda ni ba ban takarda ce kyan shiga hankalin ki manzo Allah ya ce mana akwai takarda wajen ki ba mu ba mu Ali ya daga takobi ya ce kina so ki rabu da kanki ne ba mu takarda ta ce to ku dan tsaya kan kwanta ki zo ta dura abin ta dauko ta ce gata aka dawo da ita ba je su buɗa ba an ce dai sa'a ana zuwa aka buɗe takarda a sai ga wani babban sahabin manzon Allah na kusa kusa ya rubuta takarda za a kai ma abinda kuma ya san annabi na boye wannan asiri haɗibu annabi ce haɗibu me ya ka ga wannan abu ce wallahi ya sai na amurci haba ya rasulullah wannan ai munafiki ne ka wannan kawai mai mai aiki akan shi ya ce a haba haba umar ya fi halarci yakin badar ba a yi badar haka ba ka san cewa Allah ya dubi wanda duk ya yakin badar ya ce daga yau ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama na yahi muku ai yana ciki ka dai bari ka dai bari a ji uzurin shi yace wallahi ya rasulullahi ni ban aikata dan wannan don munafinci ko dan kin musulunci ba kuma a gaga abin da na rubuta cewa su shiga ta yanzu kan ma su ce za su yi wani abu zan su mika wuya kada to dai nan aka kare dai kan wannan Allah ya sauka da ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kaga shi dai mai rubuta ne shi ba munafiki bane Allah ma ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya to a takaice asirin manzo Allah bai fita ba na shiga wani dogon abu da ba to a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je kame garin Makka baki daya dai ba tare da yaki ko wani zubda jini ba mutane aka zo aka tsarkake aka aba aka kora share gumaka aka yi komai ga mutanen maka ga annabi wasu sun zagaye wasu sun kyarai wasu sun kashe mai sahabbai wasu sun ci mai mutunci iri iri annabi ce to dama annabi nan yake so a kawo ba yakin yake so a bai kun mutanen maka yau ga ni ga ku me kuke tsammanin zai faru to sun yi shiru da wani ce kun alheri alheri a rasul alheri kai dan uwa ne mai girma dan dan uwa mai girma ai kaza kaza sai annabi ya ce to abinda abinda zan ce muku irin abinda dan uwa na Yusuf bin Yaqub ya ce mu mutanen shi la tasriba alaikum al daga yau ba sauran zargi a kan ku sai da abu fa antum tulaqa ku ta hidinna ya hema ku kowa ya je hidimai kaga annabi ya amfani da afu ba'ad al-maqdira yayi rangwame bayan ya samu iko ko ya musu afuwa to wannan abin da yayi nan garin makka ya zama garin musulunci kowa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda sun ga kyan hali da dau da da kau da kai da ya biya irin ta manzo Allah rannan garin makka abinda aka rinde ana wa'azi ana yaki ana nuna mu'jiza duk ba a samu ba dalilin kyan hali aka same shi rannan garin maka ta zama musulunci ha annabi na cewa la hijrata ba azab fati ba sauran hijira bayan fato makka ta makka ma ta zama garin musulunci to abin da nake so in ce mu kyautata halayen mu su koma irin na musulunci za mu kira waɗanda ba musulmi ba su shigo musulunci fiye da ma wa'azi da hayyana wa mai akwai tambaya da اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وهرنا وابننا وحاضرنا وغائبنا وطائنا واتينا برحمتك يا ارحم الراحمين